wassalamu ala rasulillah yan uwa kamar yadda muke faɗa yau da kullum kasancewar alfiya ta yi ma wa'yansu nauyi wannan ya sa muka sako annahul wadih wanda kun ga mun kamo shi tun daga na ibtida'i ga mu mun gama juz'i na farko har mun shigo juz'i na biyu ko yanzu mu tashi alfi'il mudari almu'tallu al-akhir wa ahwa da i'rabihi alfi'il mudari wato aiki mudari'i almu'tallu al-akhir wanda yake marashin lafiyar karshe mai illar karshe wa ahwa da i'rabihi da kuma halayen i'rabinsa yana da kyau duk wanda bai sai irin wannan bai sai irin wannan gaskiya yafi dadin sha'ani saboda nan an hade maka na ɗaya da na biyu na uku na ibtida'i ko da yaushe aka gama wani aka shiga wani dan baka da matsalan kaman toshi a gida inda kana rike da wannan gabaki da to mu koma alƙa'ida kamar yadda muka saba shafi na 92 a irin nawa yace alfil mudari'u almu'tallu al-akhir fi'li mudari'i marashin lafiyar karshe kullum musan huruful illa a wajen nuha su ne huruful madmu a wajenmu ko su ne waye to sai yake cewa yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin ala al-alifi wal wawi wal ya malam musa ina malam musa yawa fi'li mu'tadil akhir irin musa kaji abinda suka ce a cikin ka'ida ko ko da yake ba a shin fi'ili muke magana ba suna ba yau to shikenan fi'ili mudari'i mutal abda yake rana ita maganan suna muka yi rana shine da wanta yace fi'ili mudari'i marashin lafiya karshe yurfa'u bi dammatin muqaddaratin al alifi wal waw wal ya ana yi masa rafa'a da zamma a bakaddarawa akan waw da alif da ya ma'ana kenan ba za mu ce da shi mabani bane ba ba za mu ce kuma la yansarif ba kawai fi'li ne yansarif illa anna al-alamat la tazharu alayhi albatta alamun ba za su bayyana gare shi ba mun gane hali na dai kenan sai yace wa yunsabu bi fatatin muqaddaratin ala al-alif kuma za a yi masa nasaba da fataha wacce ake kaddarawa akan alif wa zahiratin alwawi wal ya kuma wacce take zahira akan waw da ya wa yujzamu bi harfil akhir kuma sai ai masa jazma da shafe karshe kaman yanda zamu koma kanta a cikin amsila don Allah abinda nake so har kullun in mutun ya koma ya karanta albaf din nan gaba daya da kuma sauran misalan nan kullum abin da ya fi burge ni wani a ce ya koma ya yi karatun ko a cikin albahas ko a cikin amsula bai gane wani wuri ba kaga yana zuwa zai tambaya wallahi ba na jin daɗi in ga ba a tambayoyi cikin karatu rashin tambayoyi yana nuna gaskiya mutum bayan karatu kuma ina sake jaddada mana wallahi za ka zamo malamin nahu a koyaushe ko ka shirya ko baka shirya ba wajen ɗalibanka ina gaya muku wannan yawwa wannan yadda ke maimaita malintan nan inda kai namiji ne wallahi ko ka yadda ko baka yadda ba kware-kwaren malami ne ko musamman gan ka dalibin ilimi ko wace tambaya za a iya zo ma da ita kawai malam mansur sai mutum ya zo maka da alfiyar sa sai ai na da kun yi makaranta alfiya da saboda haka ya kamata mutum ya kokari kafin ba abin ya zo kansa wallahi duk ba mu yi zaton za mu zo ban taɓa mafarki a ce zan iya koyar da na wulwa zai ban taɓa wannan farkin ba to amma dai muku rahul akuka la batal yawa sai sai al'amsila yataghazza al-gulam bala musa zamil irabin sa zamu ce yataghazza fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha a sikal ne ko a ta'azur a ta'azur dan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba yadda za a yi a ce a dora fata ko zama ko kasar akan alif to amma dai duk da haka dai marfu'i ne yawwa na biyu aksha albarda aksha fi'lun mudari'un marfu wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala akhirih man min zuhuriha at-ta'azzur albarda maf'ulun bihi ko kuma wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan ko wujuban wujuban don lokacin da fa'ili ya zamo ana ko na hannu ko anta wannan wujubu tasattur duk lokacin da ya zamo hiya ko huwa to wannan abin da mustar ne dawazan ku rike wannan ka'idar yawa to sai yake cewa limaza la tansa limaza tansa wa'adaka تنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التأذر والفائل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وأدك مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره تو سيتي أنت تدنو من الكبش تدنو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو وكفي على آخره منع من ظهورها مالا موسى الثقل ذلك إتوا تدنو فأما أقوي نوي أباكي سيكتي تدنو ashe kenan malamin sur'a nan ba ta'azzur bane ba fikal ne nauyi yasa baka ce tadnu shi yasa kawai kace tadnu haka misalin yake to sai ki cewa yasful jawu shi ma kaga yasfu fi'l mudari'un marfu wa alamatu rafi ad-dammatu al-muqaddara ala akhir mana min zuhuriha al-thiqal sannan shi kuma al-jawu fa'ilun marfu wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih to haka nan ya'du al-hisanu ya'du ne shi ma ashtahi at-ta'ama أشتهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر منها من ظهورها الثقل لكن سوى أشتهي فأما أقين أبا كذلك أشتهي هذا فعل وفاعل أطعام شيء مفعول به كو يجري الماء شي ما هكا لكن سوى يجري أما كما سوى النوي يأوي الذئب كاغا يأوي الذئب يأوي amma sai aka ce ya awi dan a samu sauki kenan fi'lun mudari'un marfu alamatu rafi ad-dammatul muqaddara ala akhirih min amin dhuriya as-siqal mun fahimci wannan kun ga kenan da na farko da na zuwa na tara dun marfu'ai ne to sai kuma ta kai Allah komai ne gaskiya mutane masallacin nan kun so suna mana kara ko suna Allah saka da alkhairi ta daya zuwa na na tara kuma yace a waddu an yi tagazzar gulab kun ga shi kuma an yi tagazza mansubi ne ko alamatu nasbi al-fatatul muqaddara al-akhir man min zuhuriha at-ta'azzur yajibu an aksha Allah an aksha albarat shi ma haka shi ma lan tansa shi ma masubi ne ko sannan akafu an tadanuwa min alfarsh kaga an tadanuwa tadanuwa fi'lun mudari'un mansub wa alamatu nasbihi alfatatu zahira ala akhirih sir yasurni an yasfuwa shi ma haka lan ya aduwa shi ma haka lan ashtahiya shi ma haka wa yubu an yajriya lan ya'wiya kun ga duk wannan duk abin da mun fahimci basudi ne duk fataha ta bayyana a wajen waudaya amma ba ta bayyana a wajen alif ba to sai na tsaye zuwa na tara lam yataghazzal gulam kaga lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin يتغذى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره كو شي كده شافي قرشنسا سنة شما لم أخشى البرد شما هكا لا تنسى لا حرف نهي منصوب على مبني على السكون تنسى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف آخره to shi ma wancan la tadanu shi ma tadanu ne kun ga alamar jazmi jazmi hadful wawi lam yasfu shi ma haka lam ya'du shi ma haka lam ashtahi shi ma haka lam yadri lam ya'wi aidin mun gane yawa to insha Allah ba wata matsala kawai yanzu abinda muka tashi da shi a wannan darasi namu shine fi'ili mudari'i in ya zama marashin lafiyar karshe wato ko kuma ce fi'ili mudari'i ga baki ɗayan sa abin nan menene mu'rab ne kamar yadda muka ambata to fi'ili mudari in ya zama marashin lafiyar karshe a halin rafa'a za a kaddara mashi komai ko haka ne ko kuma mu ce in ya zama mutallin bil alif in ya zama mutallin bil alif za mu kaddara komai da fataha da dhamma da me da jazm da sukuni duk sai dai mu kaddara shi idan ya zama ya'i ne to alama ta nasaba fataha kenan za ta iya bayyana amma ban da zamma ba ta iya bayyana ba ko alama rafa'a sannan alama jazma shikenan za a share karshen sa idan ya kasance mai kenan in ya kasance wawi shi ma bayanin kenan za mu ga alaman nasaba shine fataha amma jazma za a share karshen sa rafa'a kuma dama ba za mu gani ba saboda nauyi alamu ba za mu zama ba saboda nauyi kusan dai a dunkule wannan shine abinda abin nan to yanzu wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun yanzu bari in tabo malam mahmud malam mahmud wa man yuti illaha wannan yuti din marfu'i ne ko majzumi ko mansubi wa man yuti illaha eh majzumi ne wa aina alamatul jazmi wa aina sukun lam nara sukun فتقول وكسر لالتقاء الساكنين sai aka yi masa kasra liltika ya saki ne ne sai aka ce wa man yuti illaha tun da fi'il shart ne wa yakhsha allaha wa yakhsha allaha wa yakhsha to malam abubakar wa yakhsha shi kuma ya yake eh eh to marfu'i ko mansubi ko madaruri mansubi mala abukar wa man yuti illaha wa yakh sai da shab ne majzumi ne to ina mai alamar jazma eh eh هل رأيت علامة للجزم في آخره يوى ويخشى الله آه حذف الألف يوى ويتقه مالا إسماعيل منا لقراء دابيو ويتقى أودا مالا عين ويتقه ويتقه yanzu mu je wajen malar hamsu ya alamar take me ke ga kafin wajen malar hamsu eh eh wayar taƙohi ko? to asalin fi'ilin ya yake eh ya yi ne ittaka yattaki a wajen malam warshu ko kuma a wajen gairar hafsu ma za ka ce zahir in ka ce wa yattaqihi taqihi taqihi wannan kasara me yasa ake masa kasara ko kuma za mu ci an shafi harfin illa wannan haɓun dama mun san cewa mafi'ulin bihi ne ko zahir to wajen malam su da ya daure alamu ce shi kuma liman mala abokan ya abin yake to mun dai sani shafi zumi ne ko abinda na sani suna cewa akwai luga wadda take shafewa kaga a cikin surutu yusuf wani abin nan ne eh a bayar sa a bayar sa ba eh zai iya zo yawa yarsa shi ne irinsa ne irinsa ne tunda kaga shi ma jawabu talab ne kuma kaga shi ma majzumi ne kaga in ka dauki malam wasu baka da matsala tunda dama abu aka shafe yarta kaga shi ma irin waye taqahi suna cewa akwai luga daga cikin lugat mai irin wannan eh innahu man yattaqi wannan ai zahir fi'l shart ne abin da majizumi alamar jizumi hazfu harfin akhir shi ne ayyar kaga misali in kaɗauki ƙarfin tsoron tsaha inna haza ne inna haza ne na sahira ne inna haza ne malam nura ka tafi wani abu inda haza ne nan sun yi masa takariri wajen guda uku abinda zan iya tunawa suna cewa wannan inna din ma'anarta na'am na'am haza ne na sahira ne kaga ya zama mubtada khabar to suna cewa a takaridi na biyu suna cewa kuma akwai wanda su kun ba sa inna suna himalinta suna ilga'inta yawwa saboda haka sai ya zama kawai dai mubtada ne har yanzu inna haza ne Allah ya ji kan mala isa mai iliya a ta dai kira tsara'if wai suka suka yi tafiya da wani dan arabiya da ya zo ya ce inda hazan da sahira ne ce a'a wala wannan ba da ya ce haka yake a ƙur'ani shi abinda ya sani a ce in haza ne ibn kasir da abu amru su ba su da matsala inna hazai ne kaga su ba ta matsala dama to amina نعم eh ban ji ba na'am ware na'am eh hmm eh wannan wannan ba zan iya tuna me ba zan iya tuna dakta mene ne abin nan ku ne bajan ku ne eh a'a kwarai mu ba da ma duka ran ne ba ku ne daga wayun wallahi ba zan iya tuna me saka faɗa ba amma dai ku da yake me abin nan wai da insan tunda da ayi da hu ne to ba na jin abin nan ɗin da ya ce a bai ayan kafin ita ku tuna mana ayi kafin wannan ne dai gaskiya ba zan iya hararo eh a'a ai fubutu da ake magana ba ba ba abin nan ba furta shi ba ba furta shi ba eh ni dai gaskiya ba zan iya kawai inda abin nan koma iya bari in Allah kai hmm hmm abin da na sani abin na sani ba a shafe harafin lafazin yanzu misali ihdina sirata ihdina as-sirata kaga lafazin jan za a ji an shafe a ce ihdinas sirat ba wai rubutun ba lafazi wannan babu iskali ba wani sabani ai mu muna maganar rubutun ala kulli halin dai tambayar ta ka muhimmiya ce insha Allah muna ga sa binciko mana eh